akwai ta haifiyar da ake duban haka da ina ma ana basharun musulukun ni mutum ne kamar ku to wannan duk inda kaga irin wannan a cikin alkur'ani duk inda kaga ana faɗa wannan a cikin alkur'ani ya yi dai ni mutum ne kamar ku inna ma ana basharun musulukun duk inda aka kaga ana faɗar wannan a cikin alkur'ani ba kai musulmi mumini ake gaya ba kafirai ake gaya ba saboda kokari kake ka jawo su in ya shigo ya san shi ba irin tambani amma kai musulmi saboda in tun farko nuna ni na fi ku ba za su yarda ba dama ai hasada suke ba yadda a fi sun bane ita ai kamar ko nake saboda wawa musulmi bayan manzon Allah ya ga maka inni lastu mislakum a hadisin sa sahihi ka zo kana barayi kana irin zancen kafirai mutum ya bi qur'ani kaf suwaye suke cewa annabawa basharun musulmina duk inda ka ga wannan zancen kafirai ne shi ne wasu suke kwaikwayo yanzu basharar musulun basharar musulun ko ba haka suke faɗa ba duk inda ka gani ka ba alƙur'ani ka gani basharar basharar basharar ina in Allah ne ya faɗa kafirai ake gaya wa dan a jawo hankalin su in kuma wanda ne ya faɗa to kafiri ne ya faɗa amma babu wani muminin da zai ce ai kai mutum ne kamar mu yawa sai shi annabin da kansa ya faɗa hadiman linafsi domin ƙasƙantar da kansa a cikin ubudiya ga Allah in ce inna ma ana bashirin musulun ni shi ko an ya ce ni rasulun rabi ko uji ba wani ta rukun fikun ma in ta musattun bihi na kudu kitaban lahi wa ikirati kada to irin sai ya faɗa shi kuma hadiman linafsi amma kai mumini mumini kai ba wannan ba zancen ka ba in ku ba haka ba in ku kace saboda an ce musulukun za ka faɗi wannan a kiyaye wannan da kyau hanyar ubangiji ta baraka wa ta'ala shi ya gaya mana duk umamin dabbacin tunani da da irin irin illa umamun amsalukum ba shi ne misali din ba da kai da kyankin su uwa ɗaya uba ɗaya ke dangane da wannan in za ka ce manzan Allah shi ma irin kare saboda an ce misali to ba ka ya ce duk dabbar da take tafiya akan ƙasa amsalukum ne ku mutane yawa koma dai waye da tsutsa da bera da awaki da komai da guzuzu da waye duk ubangiji ya ce ɗaya guji da shaho da shirwa da wane da yanki duk ubangiji ya ce ɗaya kuki to yin wannan musulun in ka ga ka haɗa amma kuma zai dafa kuma da wannan musulun ɗin to ai ka gani ka ga shi ba gaske ba ne kenan abu shi abu an an faɗa abu to kuma sai ka sa hankalinka kuma yawwa don kunna na suma'u auna a gini a haɗe suke حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري حدثنا أبو داود الديالسي حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير بابي كنا ما جاءكم إذا كان المطر الصلاة في الرحال إذا رواية سامت كويس من سأجدا يسلى بل يوا ما جاء متى يؤمر السبيل السلام domin ittifaki tukunna babu ma za a kana da matsalar na matsayi marasa biyu bi salati mun yi shi yawa حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في أهله كاغني كو منا تهدى النبي صلى الله عليه وسلم a cikin halin tafiya sai ruwan sama ya same mu shikenan duk muna cikin masokan mu shikenan manzo Allah ya sa aka yi duk wanda ya so ya zaman sa a cikin masokin sa ba sai ya zo nan mun yi sallah tare da shi ba ala wata babu ali bin umara wa samurata wa abdul malihi an abihi wa abdurrahman bin samurata قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وانا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وقرر نص أهلي إلى بتنقود عن الجماعة جماعة المطر والدين يوا ما لما سن رنقمي مثلا أتكن زما جبر فتوى سنة جمعي كو جمعة إن أنا روا ko kuma gari ya dame da takalkali wannan sai a bari وبه يقول أحمد shi ne وإسحاق wancan ahmadu dan hambali da ishaqu dan rahawiya قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة يقول yace na ji abu zur'atar razi kalilin su bukhari ne yana cewa rawa afan ibn sunan an Ana amr ibn bin ali Ali hadisan.
hadisi ɗaya afan ibn sunan ya ruwaito daga amr ibn ali وقال أبو زرعة لم أرى بالبصرة lamma أحفظ لنا ba magadin ba sai ta afaza min haula salatu turju uku ne su ne manyan malaman basira lokacin da sai na bukhari suke neman ilimi a basira نعم shi ne ba zuwa shi abu zur'ata ba نعم نعم Ali ibn Madini shine babban kaga wannan shine babban shehin Buhari a Basra kenan Ali ibn Madini wa ibn Shazakuni Na'am.
wa Amr ibn Ali dukkan su wayannan da Ali ibn Madini da Amr ibn Ali to yadda Imam Bukhari yana mutukar ruwaya daga wurin su da yafi ruwaya daga Ibn Madini to ga kuma Ibn Shazakuni shi ma mirjali sahihi نعم وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر eh to wa Abul Walih dinnan shine wa Amir amma fa wani kaulin suna cewa zai ibn Usama al-Huzali kenan ya ibn Umar al-Huzali نعم shi abul mani نعم zaidu dan usamata kaga sabanin sunan wancan sahabin hibbu rasulullahi shi sunansa usamata dan zaidu نعم shi ko abul mani sunansa zaidun dan usamata Na'am.
haka za gari babu ma za a fi tasbihi fi adbarin salati babun abin da zo cikin tasbihi bayan idar da salloli حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عجيب بن شهيد البصري وعلي بن دهور قال حدثنا أتاب بن بشير عن حسيف عن مجاهد وإكرمة عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالوا to talakawa daga sahabbai suka zo ma'aikin Allah suka ce يا رسول الله إن الأغنياء يا يصلون يصلون كما كما نصلي نصلي ويصوم.
وموداتا سنا صلى إذن صلى ويصومون suna كما azumi نصوم irin azumi ولهم أموال ga su suna da dukiyoyi ينفقون suna yan tabayi suna ويتصدقون kuma yin sadakoki قال sai za sallaikin faƙuru in kuka yi sallah ku dinga cewa subhanallahi salasan wa salasina marratan walhamdulillahi salasan wa salasina 33 مرة marratan wallahu والله أكبر أربعا وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر مرات مرة قوم لا إله إلا الله فإنكم تدركون به تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من من من بعدكم بعدكم to ka gani wannan hadisi na Imam Tirmidhi ya zo da faɗin la ilaha illa Allah marra goma ko din ce zan ce la ilaha illa Allah ba ta isa ba sai ka sa mata haƙora tukunna wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli wai saboda dai ba a san masu yin da kawai sai an tsijima la ilaha illa Allah ta zama rigima dole wai sai ka hada da wannan abubuwan sannan ne za su karba to ga gani to ga shi dan dan nan da ta zo tsirara ta go la ilaha illallah marra goma ita ce kuma la ilaha illallah nan ita ce imam al-bukhari yace za a tambaye mu ita ko wanda kan sallallahu amma ta ya mallaku wannan fassara amma kan ya mallaku din nan ita ce la ilaha illallah ita za a tambaye an kauli la ilaha illallah shikenan abin da yake yi قال وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر sun ruwaito tasbihi bayan salloli na farilla kala abu isa وحديث ابن عباس حديث hadisin حسن hasanin gari غريب hadisin yake kyawar riwaya ce da ta zo ta hanya daya وفي الباب أيضا عن أبي هريرة wal mujira والمغيرة hakan nan kuma a wannan babin da an yi riwaya daga abu hurairah da mujira dan shi uba وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hasala tani la yusihi فيما رجل مسلم إلا دخل الجنة fadobi guda biyu mutum musulmi ba zai kiyaye su ba face ya shige aljanna yusabbihu allah kulli dubur salatin ثلاثا وثلاثين to ويحمده ثلاثا وثلاثين hanya أجرا ويعمده أجرا ويكبره أجرا ويكبره الله عند منامه ثلاثا وثلاثين ويعمده ثلاثا وثلاثين ويكبره أربعا وثلاثين دك وإن الرواية ينصر تسبيه قوما تحميدي قوما تكبيري قوما أباين سلولي a lokacin bacci kuma talatin da uku uku sai kabbara talatin da hudu a lokacin bacci kenan to shi ma wannan ya zo ga su nan dai an nau'anta maka nau'in zikirin sai wanda mutum ya raka mu nan talatin da uku uku muke yi ko bayan kowace sallah babu ma ja a fi salati ala dabbati din wal madari babun abin da yazo a cikin yin sallah akan dabba ko da ta farillar حدثنا يحيى tsiri a cikin tabalbali wai wannan a cikin halin tafiya kenan ana tafiya wuri ne aka shigo shi ga baki ɗayan su tafiya za ku yi mulamalai ta cikin caɓalɓali to ka gani in kuka sauko sai dai ku sauka cikin caɓalɓali wani maɗari ko kuma ci ana yayyafi حدثنا يا ابن موسى حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عمرو بن رماهي بلشيبة عن كثير بن زياد عن عمر بن عثمان وأن بن عبد يعلى بن عثمان بن علي بن مرة عن أبيه عن جده نعم أنه كانوا مع النبي أنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرهم in ji Ali bin Murrata sun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya تهوا إلى Muhammad.
مضيق to mabiƙin suka shiga wani kuntataccen guri suka je wani kuntataccen guri وحضرت الصلاة kuma lokacin sallah yayi fa Fa mutu bukiru sama.
sama kuma wato aka yi musu ruwa daga sama min fauqihim ta saman as-sama'u min fauqihim ga ruwan sama ta saman su Wal fillati Wal fillati min min asfala.
asfalihim. ga kuma wato danshi shine cabalbali ta kasan su kuma فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راح- Zara a kai راحلته wazana yana kan dabbarsa ya وأقام kusa aka yi kama أو أقام ko kuma a kama din kawai da gairi zanin din kenan فتقدم على to راحلته manzo Allah sai yayi gaba akan taguwarsa وفصلى بهم ya musu sallah duk suna tsaitsaye su kuma akan abubuwan hawan su a bayansa يومئ إيماء yana ishara ishara ويجعل السجود yana أحفظ sanya من sujudi a الركوع kafa da minar ruku'i mafi kashiya daga ruku'u wato duk inda za a shiga takura sai a kauce masa duk inda za a shiga matsala sai a kauce masa ka gane wannan duk ka'ida ce guda daya wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji Allah bai sanya takura gare ku a cikin addini ba asalin sallah dai ku ba yin tafarilla akan dabba ku sauka ƙasa ku yi ko ba haka ba to amma yanzu za a takura ba ku shiga za a shiga damuwa ga cabalbali ga ruwa ga dan saboda haka sai ku tsayo su akan abin nan ɗin akan akan abin hawan amma dai sharaɗin wannan sallar ta farilla ita sai an fuskantar da abin hawa kibla shine kawai bambanci Mm, ko kuma kai ɗin misali yanzu a tafiya ta yanzu kai kirga don alƙibla ka fuskance ta in zai yiwu ka yi a kan abin hawan ko a cikin abin hawan misali ana jan ka a mota ka san alƙibla suna wuri kaza shi kenan sai ka dinga fuskanta inda kana da irin kwamfas nan da ake yi ko da motar tekuna sai ka dinga bin kwamfas ɗin ka gane duk inda ya ka dinga yi haka ake sallah a cikin jirgin ruwa hakan nan idan mutum a yana cikin jirgin sama ma to zai iya yin wannan sallah domin wasu sun ce ba a yi a cikin jirgin sama ya wato amma dai abin da fatuwa ta bayar shi ne cewar a yin kiyasi akan yin sallah a jirgin ruwa domin shi ruwan ai kogi ne nan ma kogi ne na iska kuma dukkansu suna tabaduli shi ruwan yana koma iska iska tana komawa ruwa kaga suna da asali guda ɗaya ke inda suke ma- ko ba haka yawa to saboda haka suna mai juna saboda haka nan kana cikin kogin ruwa an ce kai sallah kana cikin kogin iska ma ka yi bilki ya ce to ba haka ba a guje kuwa a sallar da da gaske ko to abinda ake barin ta ma saboda ruwan barin ta ma gaba ɗaya sai kai saboda yanzu muka yi aiki قال أبو عيسى هذا حديث غريب تفرد تفرد تفرد به به عمرو بن الرماح ka البلخي gani ko la yu'rafu illa min hadisi shi kadai ya rawaito wannan hadisi
وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم yawa man wani ahlul ilimi da wato dewa daga malamai sun ruwa sun yi ruwaya daga gare shi dan kasance ko da yake shi kadai ne amma fa ya isa umar bin rumayil balfi كذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على a gani an yi دابته ruwa ya mawqufiya daga anas shi ma ya yi sallah irin wannan a cikin ana ruwa ga taɓalɓale sallah kan dabba والعمل على هذا عند أهل kuma haka العلم malamai suke duk sun tafi kan wannan aiki وبه يقول أحمد shi وإسحاق zancen ahmadu ɗan ambari da ishaq ɗan rahawai
باب ما جاء في الاجتهاد sun salatu ba tana hana kamar yadda aka ce hadisi da ifi a cikin abin da yake kamar a hakarun ba za a yi aiki da shi ba to shi ma hadisi gari ne to ai hadisi garibi bai kamata habar habar wahid al-adali ba ko ba haka ba?
haka ne ai ba garaba ba ta sarayar da ingancin hadisi saboda duba za ka ga menene hadisi sahihi mattasala isnaduhu bil udul dadiina min ghairi shuzuzin wala illati shikenan haka ne yawa ba ce kuma shi ita ruwaya da ta ta ta haura daya ta kai mutum biyu ta zama aziziya kenan to ba a sa izza a cikin sharaɗin siha ba sai a ce sai ya zo ta hanya biyu sai aziziyar ruwaya kenan baya ciki ko kuma ya haura daga biyu je uku ce masa wuri ko kuma ya haura daga shi wuri irin wannan abubuwan da suke kawai shi kenan in dai aka samu labari ko kai kadai ne aka ga isnadin ya haɗe kai dinnan hafizi ne mutuƙi ne siƙa ga addini ga ilimi ga kyakkyawar kwanya da hadda sosai dan san ka akan hakan nan shikenan kuma karuwaita daga irinka karuwaita daga irinka karuwaita daga irinka har yaje hadisi ne da zai je wannan hadisi ne sahihi makabuli kuma ma'amulin bihi abin aiki da shi garaba sabata da wani matsala shi garaba yare ne kawai na na su malaman hadisi idan suka laliba ya zama ta hanya ɗin tak suka samu hadisi yanzu ina mal amalu bin niyati ba za ka samu garibin hadisi irin ta ba shine a garabul gurabai a cikin hadisai amma kuma ya kaga ina mal amalu a duniya su imam bukhari ma da shi suka kafa littafin gabaki daya to kaga duk cikin kibaru duk cikin dai sahabbai tukunna wanda ya inganta daga gare shine umaru dan haddadi duk cikin kibaru tabi'ina wanda ya inganta gare shine alqamatu bin waqas duk cikin kuma ausadin tabi'in wanda ya inganta gare shi ne muhammadu bin ibrahim bin harisa taimi sannan na ƙasa da su kuma duk cikin su shine ya haibinu sa'id al-ansar sai da kan ya haya ne sannan abin ya yi amma babu wanda ya ruwaita a cikin ɗabaƙar ya haya sai shi kaɗai ba wanda ya ruwaita a ɗabaƙar muhammadu bin ibrahim sai shi kaɗai ba wanda ya ruwaita a ɗabaƙar alƙamatu bin waƙasin sai shi kaɗai ko da ma yawwa kaga saboda garabar ai ta ma kai ta komo yawanci garabar a dabaka daya ake samun ta yanzu kamar wannan kaga garabar a dabaka daya ce aka same ta sauran dabakokin da abin nan duka ko ta ina ba da wuri bane to babu ma ja'a fil ijtihad fi salati babu abin da yake cikin kokari a cikin sallah حدثنا قتيبة بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة علاقة فشيما سمع علاقة علاقة هذا المجيرة بن شعوبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدماه من ذا الله يا دنك صلى ya dinga sallah da daddare har sai dai zama kafafuwansa suna kumbura alaihi salatu rabbihi wa salamu fakila lahu shi yasa duk annabawa kowane aka zo aka bashi aikin sa sai an ce yi da gaske manzo Allah shi kadai ne aka ce masa dan sassauta abin yayi yawa dan sassauta amma duk annabi sai an ce wala taniya kada ku yi rauni ku yi lako fi zikiri ya ya kuzul kitaba bi quwwa ka gani kuzma ataituka hukumin shay banda annabi ya kai wato wato dahi ma anzala laka al tashqa a gani can a cikin wannan sura ta kiyama ita ma haka aka ce la tu harrik bihi lisanaka li ta'jala bihi kada ka dinga kamar kana tsere da jibril wajen kaba dan shiru kawai dalai shi yayi duk zamu nade ma shi a cikin abin nan to kaga shine kada yake masa haka nan to saboda aka ji za sallar manzo Allah ba za a iya ba nan kaga yanda wato wannan yake faɗa mana shi Uzai Fatun Yamani ne ko yace da ya ruku'u sai da ya wato sai da na lissafa tsawon karanci bakara yana cikin ruku'u yana subuhun kudusu rabbul mala'ikati subuhun kudusu rabbul mala'ikati irin wannan bayan yayi bakara a tsaye da Ali Imrana da Nisa'i sannan kuma ruku'u aka yi shi kuma tsawon bakara din misali ai kaga wannan sallar sai annabi inna lillahi yo ai minti 40 wannan asiri ta karama saboda ya wannan abin zai cikin minti 40 yato mun san ga makaranta nan su wata ƙila zai yi gurin sa amma ko kai minti 40 ai ko qur'ani aka bar ka aka ce karanta kuma ka san fa duk ayatu rahmatin in yazo la yamurru biha illa wa qafa sa'ala wala bi ayati azabin illa wa ta awwaza to kaga ai abin da nauyi kuma kaga qira'a tartilan ake yin ta to saboda haka akwai akwai mawdu'a a cikin wannan nan shi kansa albarkar da aka kawo lokacin aka taɗe shi daren ne dai amma an yi masa yadda ake dan ku ka san iya tsayin sa gashi amma zaka iya taɗe shi haka ko kuma shi din ne dai bai ƙaru ba yawa to ana ubangiji ne lokaci haka in ya ga dama to ka gani to bayan to shi ne قيل له ya ga تتكلم هذا ka duba na na Aisha take ce mai kici ya Rasulullahi ka dinga dora wa kanka wannan wa kadu gura Kuma na ka ma kamata ta kaddama kaddana nan da zambika wa ma ta kamata akhara.
gashi an tsare ma ne ba kai ne to ba za kai ba in ala afala ko kuna abdan yake da Allah ya min haka ai ibada ta shukura nake ga Allah ba nan shukura ba to kaji yanda ake son mutanen Allah ke ba wai ka ce kai amma lamuni za ka da wata matsala shi ke yin mutum ta hauka ba ba haka suke da yanzu mutane su ce wasu yan ɗariƙa ne saboda haka suna da lamuni ko yayin yanda ake cewa sakwata suna su da shehu ya tsaya mana ku da shehu ya tsaya muku ba ku godiya ba misali ko ba haka ba a gani kuma sallan nan ita ce mu'uzamin tarbiyya a cikin ɗariƙa ba sallah ita ce mu'uzamin tarbiyya a cikin ɗariƙa su mutane abin da ba su gane ba ba ka zama ɗan ɗariƙa sai ka zama musulmi tukunni cikakke idan musuluncin ka bai tsaya ba ka daina zancen ɗariƙa don babu ta kwata-kwata musulunci shine harsashi tukunna shine a wani ma ya jibu sai ya zauna da gindinsa tangaran tukunna sannan ko menene zai dora a kansa kuma ko meye musulunci na ya fi shi girma ya fi shi karfi ya fi shi matsayi an fahimta sannan kuma wani abu ko menene ya zo ya dora a kansa amma kai kayan sake kai lakwalakwa da musuluncin ka amma nan kana ta cika baki da cewa mun yi dariƙa kaza kaza waye da yana wata dariƙa kaga ya zama shirme babu harsashi ba kuma musulunci ba ko annabi a sai da zan- musulmi musulunci ne a sasin da nan sana kai ne kake takama da shi sai musulunci ya tabbata sannan ɗabi'a ta ji zama mukuzamin aikin musulunci shine sallah in ba sallah ba komai zero kawai mutum yake ba wani amfani shi yasa su muƙaddamai kaga yanzu nan wato zuwan shehu a nan ba wai sallar farilla ba wani raka a goma sha bakwai ce in dai mutum muƙaddami ne kai ya gaza daga raka a talatin da uku na fara ka haɗa ta zama hamsin ma bai da yau ba ba ko yau da horon juma'a ko ai ba a kullum aiki jaki to ka ku ga yanzu ba ma son sallah yawanci mun fi so ne ta badala zaman shirme zaman banza zaman abin nan kuma sallan nan idza qumta min ba'di rukuni ta biyan da ake cewa yake faɗata wato nan ne fa wasalta ilal mahbubi nan idan da za ka samu zaukin sallah ba abin da za ka dinga yin ba in ba ita ba shi yasa na na Aisha da take walha take cewa ni walhan nan ina yin ta ko da yake ban taɓa ganin ma'aiki yayi ba kuma wallahi da za a ce na batta a damun da abubakar da wani ruma na wallahi ba zan iya barin su saboda daɗin sallah take ja abadu bin bishir so uku ana harbin sa da kibiya yana tsaye yana sallah saboda zaukin daɗin sallah to mu kuma yanzu sallah ba shi da muhimmanci wal iyazu billahi wannan wani irin musulunci ne bai kamata ba sallah ita ce babban aikin annabi ya kamata duk musulmin ga Allah ya so sallah ka gani ko an ijtihadi fi salati kenan qala wa fil babi an abi wa yatu wa aisha qala abu isa hadith al mughira ibn shurata hadith wa sahih sahih alhamdulillah da tuddan Allah da tuddan da tuddan da tuddan
ولا هادي إلى ذلك المستقيم ولا هادي إلى قبره وبلاد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام